الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا في السفر وبعد الحمد لله yau 20 ne ga watan tara alif dubu biyu da goma sha biyar mun sake dawowa don ci gaba da karatunmu na usulul fikhi wanda a zaman da ya gabata mun karanta a gurguje abuwabu usulul fiki ko shi ne ina ji ko babuka muhimmai da usulul fiki ke tattaunawa a kansu babuka da usulul fiki ya fi musamman ma wannan littafi da yake tattaunawa a kansu so muka kirgo su wajen su ashirin babu kadin so a dai takaicen takaitawa yau in Allah ya so za mu fara shiga cikin babu kadin kamar yadda na faɗa su ne za a yi ta tafiya a kansu so da farko sai ya ce a kalamul kalam rabe-raben alkalam ko sabon kalam rabe-raben kalam to kafin nan ya ce fa'amma a sabon kalami fa'akallu ma ya tarake bumin hulkalamu ismani a wismun wa fi'lun a wismun wa harfun a harfun wa fi'lun to ranan da muka yi wani karatu akwai ran da dai muka yi wani karatu na ke mana ishara zuwa ga cewa duk wani karatu da za ka yi addinin musulunci akwai bukatuwa zuwa ga kasan harshen larabci lugha ko da abin da ya shafi dangoginsa su nahu su abin da ya shafi sarraf su balaga wato yana da kyau mutum ya san su wannan yana tattin ɗina wallahi so takaice dai mun yi wannan na gaya mana cewa dukkan ɗalibi da yake so ya faɗaɗa a fannoni yana da kyau sai ya san waɗannan abin da ya shafi su matsala na nahu da sauran abin da ya kama da shi su balaga da sauransu kun ga nan ya zo ya kurɗa mana nahu a farkona an jima kuma za ka ji ya kawo matsalan balaga yana dai gwada ma cewa ba zai yiwu ka fahimci addini ba ko kuma ilimin addini in ba da sanin wa'annan fannonin ba ma'ana usulul fiki da nake ce muku malamai sun ce wanda duk ya san ya karatu amma bai da bai san usulul fiki ba wannan fannin to duk karatun da ya tara jahilin malami ne jahilin malami ne so shi yasa ashe shi din ma kansa usulul fikin ba zai yiwu haka kawai su wadatu ba in ba su hada da abin da ya shafi bangarori na abin da ya shafi na'udin da kuma su balaga za ka ji suna ana cikin karatun usul fiki za ka ci an aro wani matsala ta li'irabi ta nahau din da kuma ta shi abin da ya shafi balaga din da sauran makamantan waɗannan saboda ne saboda daɗa kudaitarwa da cewa lallai sai da wayannan fannonin ake gane shari'a tunda usulul fiqh dai abu ne wanda zai koyar maka da yadda zaka yi istinbatul ahkam ash-shar'iyya to ashe akwai bukatan sanin wancan shi yasa ya fara ma da alkalam alkalam mu riga mun karanta shi albabin nahwu da muke yi da haka zan yi tambaya yana tunanin kai malami ne shi yasa kake karanta usulul fiqh shi yasa ya zo ma a samun kalam kawai sai ya ce wa fa amma a samun kalam fa aqallu ma tarakkaba mithl kalamu ismani aw ismun wa fi'lun أو اسم وحرف أو حرف وفعل طب ما هو الكلام ya kuke ba na son ana abin nan da Allah na sani a buɗe baki mana ba mutum da nake tambaya ba amma ina tambaya kawai so alkalamu huwa lafzul murakkabu almufidu bil wada wannan akalla wai ka san wannan ya san da wannan shi yasa har kake garajen zuwa za ka karanta usulul fiqh shi yasa ba sai ya dawo da wancan ba wancan in har baka san shi ba ma to ai ba ba ka gane me ake gaya ma anan ba wannan mun riga mun karanta shi shine lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada kuma mun karanta menene um, ma'anarsa dai muka ce shine lafazi wadda ya zama ya tarkibantu ya hawar juna ko ya zama yana da fa'ida bilwaba da yadda laraba suke ajiye shi to menene allabzu ne me allabzu tunda an ce alkalam huwa allabzu me allabzu dama na ce ku maimaita ai saba'in da ɗaya to me allafzu ku nake tambaya ne in an ce allafzu me yake nufi ana kaddara tun da ka riga ka san wannan ne ya shi yasa ka faɗawa karatun usul fiqh to gaya ku gaya mana mai allabzi kuma lokacin da muka yi karatu ina tunawa na sa ku na ce kowa je ne mai tasa so bai kuna ɓata mana lokaci ne dai babu wadda bai san wannan ba Mm-hmm. wa inna ilaihi raji'un to wanda suka ce min sun maimaita din ma ya gaskata ba su maimaita ba kenan wanda suka ce wai sun maimaita har aka rubuta suna wanda su ba su maimaita ba su ma ya gaskata ba su maimaita ba da'awa ce to ni dai ba haka nan karatu na ba wallahi اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجائية haka ne? eh za ka je mana yanzu kam na faɗa kam haga da haka zan gane kuna karatu ko ba kwai kuna muraja'a ko ba kwai ta inda baka tsammani gashi an shago babin da a ce lesson din ne muke yi littafin ne a hannunka in na yi tambaya ma ka dan yaga kaɗan bude wani zai faki ido na ya bude to ba fanni ba ne muke ka kuma an kurɗo shi a tsakiyar wani fanni wanda ba ka tsammani za a tuntuɓe ka gashi an tuntuɓe ka which means ba abin abin da aka faɗa ne dan da ana bi akalla saba'in da ɗaya kamin ka maimaita ana ci Allah za ka tuna da haka ake zama malaman ba wai da kame kame ba da zuwa kawai kai je ka kada hawa shi kenan magana ya kare kai karatun da billahi ladi indai ba maimaita shi kake ba ka zauna zaman dirshin ba abin da zaka gane har ka gama rayuwarka in ka dauko karatun ilmul qira'at ka ce zaka zo kai masa irin karatun da ake maza maza Lagos din nan ka ce zaka gane ba abin da zaka gane saboda za a faɗi harafi ne kwaya ɗaya amma yana ɗauke da mutane kaza ko kuma ƙurra'u kaza in ba zama kai ka nana sashi ba ba yadda za a yi ka gane ma me kake sai ka kare a rude kawai haka wannan kalubale nake mu ba abin da ba mu yi ba a wannan mun yi pieces pieces da shi الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية هل ما نكي سيمكو يا ذا أيتو a gane wannan lafazi ne sai a da ta'arifin cewa a ɗauko alif harafi ne a ɗauko ba'un harafi ne a haɗa su guri da sai su zama mai kuka ce abu na ce a sake ɗauko alifun a sake ɗauko mimun sai a haɗa su guri da sai su zama ummun lafazi so kaga fa ku dage fa wannan duk sharan fagen da muke yin nan wata rana za mu shiga advance in muka je advance kuma to ya zai zama kenan wai ana tunanin za ku zama masu yin wadda za ku zo ku rike mana madafu na abubuwa na addini wadda nan gaba in an yi sharar fage aka yi sharar fage aka kakkaranta abubuwa da suka kamata aka ga za a shiga deep irin abin da ya shafi musa alfiya a gaba kaga ita ya kamata ne a samu haddatanta baiti dubu ne ilimin na ne ta ibn malik kaga shi misali zan yi muku shi ibn malik da ya tashi a tasa alfiyar da yake yana magana ne da malamai duk wanda kaga ya dauko alfiya zai karatu to dama wadda dai bai san komai ba a nawo ya dauko ta kan dama shi kansa ya san kashe kansa ya zo yi kawai don ba abin da zai fahimta zai rika jin abun kamar kukan akuya kawai in za ka gane me akuya take cewa to me za ka gane kuma ka ɗauko alfiya ko baka karanta su mulhatul i'rab baka san su tufatu saniya din nan shuru'u na ajrumiyya baka san abubuwa da ake karantawa misali su durratul yatimiyya su durrorin nan abubuwa dai matsaloli da ake sharan fage ko suna alwa zai kila baka sauke ba ka zo ka ɗauko ka kinkimo saboda kawai ka daɗi karatu ka ɗauko alfiya to me za ka gane alfiya mai alfiya ka abin da ya ce da ya tashi a wannan matsalan da muke yi nake muku tambaya yake cewa yana cewa كلامنا لفظ لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف للكلم haka ya dunkule shi gaba daya wai da malami yake ka je kai ta kanka sharhi wannan abin da wannan baiti da kuka ji na ja shine lokacin da muka muke karatun a jurumiya sanda muka kai kai duk karatun nan ba mu ba mu gama shi ba kaf gaba ɗaya mun yi zama nawa a jurumiya kuna tuna adadin zaman da muka yi ya kai zama nawa muka yi kafin mu dawo risala an nahwiya karatukan sun kai nawa nake tambaya wai to kai kai kam ai kai ne mai wannan karatu kan sun kai nawa sha nawa ko sha takwas ko sha tara to gaba ɗaya ba mu gama wannan har baiti ba kwaya ɗayan tabbas ba mu gama shi ba كلامنا لفظ مفيد كالسقي واسم وفعل ثم حرف للكلم والله بمجمع شباب شكاعي إنه daga in ba dama ka ka tattara ba ka zo ka ɗauko shi ba abun da naje ma za ka gane da ya tashi shi yace kalamuna abin da ake kira kalam lafzun mufidun kawai lafazi mai fa'idantarwa kai ka san wai sai ka tsaya kala ta cewa lafzun murakkabun mufidun bil wadi kai wannan kan an koyo kenan sai ya ɗauko farko ya ɗauko ƙarshe sai ya jona sauran yana tsakiya shikenan ka san tun da ya zama mai fa'idantar wasan da ya zama murakkabi yayi an gane bayani tun da ya zama mai fa'idantarwa to ya cika wancan sharuɗan da ka karanta a ibtida'i lokacin da kake koyon nahwu san da ya cika su ya zama kalamuna lafzun mufidun ka taqin sai ya kawo example kamar istaqi kaga lafazi ne mai fa'idantarwa ka tsayu kamar da qur'ani ya yi amfani da wannan wastaqim kama umirta ko kamar yadda wani zai tambaya annabi kamin wasiya ka bani abin da zan rika yace kul amantu billahi thumma istaqim ko to muna tunani fa lokaci na zuwa wanda in muka radda muka shiga alfiya kam magana ya kare sauran karatu kan zaka rika jawo kana amfani da su kawai to ku shirya ku sani ko ko dare ko rana ko kuna shirye ko ba kwa shirye tambaya za ta taso rufe rufe rufe ai ba sun fiki musu me na budo kuma an wani ya zaro na shi ko saboda ko wata za ta biyo baya tambaya ku kwanda sani in dai ba kwa muraji'an da aka faɗan nan to kun rika jin an rika kun rika haɗuwa da me ake kira embarrassment me me ko menene eh kun ringa kunyata kenan dan zan kwado muku tambaya ta inda ba ku tsammani a karatun da kuka yi kuma wallahi sai kai sai jim ba na gaba ne tunda baka tsaya kai muraja'a ka haddace ba ba na gaba ne ina ka bude littafi ina kuma na ka fisga littafi ba shikenan babu kaga wannan ko yanzu dai ko yanzu ya zama shameful a gare ku it's a shameful wallahi abinda har aka matsa aka ce sai ka maimaita kaza ka zo ka ce ka maimaita aka ce kawo shi ka hau karkarwa kaga yanzu da a ce na ce naira ɗari biyar na ajiye wanda duk ya faɗa kenan zai ɗau ɗari biyar ɗin nan a tsakiyar damunan nan sai dai in maida a ɗari biyar ɗin na aljihu ba wanda zai ɗauke ta ka san ba inda za ta yi amfani irin yanzu ba to sai dai mai da kayana garanti na tabbatar da wannan in kuma an ce za a yanka ne ma sai dai a yanka ta tabbas yadda na yau kin din nan kam babu babu alaman kawo wannan to ko shirya tun da babin nahawu ne za ku sha tambayoyi to shi ibn malik da ya tashi ma da ya tashi sai ya masa pieces pieces واحده كلمة كلمة والقول أم وكلمة هكذا يتي واحده كلمة ɗayansa ana kiransa kalimatun kalimatun ko da ke na da lugogi uku ko ka ce kalimatu ko ka ce kalmatu ko ka ce kilmatu duk yadda ka faɗa akwai lugogi masu ɗaukan wannan kilmatu kamar sidrat duk yana ɗauka amma ya ce kalamu am shi kuma ya fi umumi in ka ce kalimatu kalma kwaya ɗaya kalamu dai shine lafzul murakkabul mufidu bil wadi kawai amma in kace kalimatu kalma kwaya daya wanda yan hada biyu su suke bada ne eh yan hada yan hada biyu sai su zama ne to me kalimu kuma me kalimu me kalimatu ko kilmatu ko kalmatu duk ɗaya ne shi kam kalmatu kalimatu kilmatu da ɗaurin lami da fatahan kafin kalmatu da kisra wa lami kalimatu da kuma kisra wa kafi kilmatu da ɗaure lami duk wannan ka ba abu ɗaya ne to akwai kuma kalimu akwai kuma kalamu akwai kuma ƙaulu mai ƙaulu kuma don shi ya sama shi ibn malik ya ce kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfun lil kalam kalamuna واحده كلمة والقول عن واحده كلمة والقول عن تومي قول قول in ka ji kalamu wanda ya cika dukkan sharura kalimatu in an haɗa guda biyu haka za su iya bada kalamu ne amma yan ce ƙaunu fa kalimu ma yana iya zuwa kawai haka inda bai ba da wata fa'ida ba kalimu kalmomi masu yawa amma da yake wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun shi kuma kalimatu din wani lokaci ana kiransa amma ana nufin kalam a wani wuri wannan dai abu ne wanda ko bara sai gaba dai sai mun zo kawai a takaice amma dai in an ce kaulu ya fi kalamu faɗi domin kalamu shi yana ɗaukar iya kawai lafzul mufid murakkabun mufidu ne amma kaulu ko baya fa'idantarwa ma har wanda baya fa'idantarwa ka zo ka gama yarkace jinka wanda baya da fa'ida ma ana kiransa kaulu kawai kaulu amma in ka ji kalamu kan dole ne sai ya zama ya cika wancan sharuɗa in mun shiga nan na san ba garewa za ku zo gudan mu yake kawai ga ga da kai ita ki kawai suna an famu ko ka na fa'ima in bai fa'ida ba kenan to mu dawo aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam mafi karancin abinda kalam yake tarkibi tarkibantuwa yake hauhawa da gare shi shine mai ismani suna biyu suna da suna in an jona su suna iya zama mai kalam kamar me to kamar me suna guda biyu ka haɗa suna ya biyu su zama kalamu kuma kalamun na nafsun mufidun ai kasali ko lafazi wanda duk ya bada fa'ida to kalamu ne to menene suna da suna a jona su kuma su dawo kalamu ku kawo misali eh na a'a wannan ai mudafun da mudafun ilayhi ne kai kuma malam wannan mudafun da mudafun ilayhi ba suna da suna bane ko kuma na'at wal wal man'ut suna da suna na muallimun fil masjidi masjidi muallimun fil masjidi ba suna da suna bane ka kawo suna da da suna da harafi ne suna da suna muke so kun yi nawa wai ku ka koka wana eh yadul abi shikenan hannun uba yayi yadul abi yayi kaga yadu suna ne abu suna ne an hada su yadul abi yayi sai wani kuma ya kawo nashi shi ma in ka ce misali mu ɗauki wani misali da dukkan masu koyar da nahu suke ɗauka suna zaidu ya shahara wurin misali a nahu kowa in ya rubuta littafin sai kaga ya buga misali da zaidu ko to zaidun qa'imun zaidun qa'imun suna ne da suna an gane zaidun ƙa'imun suna ne da suna zaidu tsayayye yana tsaye karka ɗauka aiki ne ba ƙa'imun din nan da an ce ƙama zaidun ne shine zai zama aiki ƙama ya tsaya kaga aiki ne a zaidun ƙa'imun ko albustanu jamil gashi nan ma malam farkon nahul wajib albustanu jamilun albustanu gona jamilun mai kyau kaga suna ne duka biyu ana kiran sama jumlatul ismiya jumla na sunaye za ka ga misalin su ma berkete a wancan littafin sun ka kawo to aw ismun wa fi'lan ko kuma suna da aiki suna da aiki shi ma yana yana iya ba da fa'ida na kalam suna da aiki a kawo misali ne bismillah to dama zai jin to a kawo wani kuma da ba wani sun da nake tambaya ba zai ta ba da amsa na ja'a nadiru yayi kaga aiki ne da suna kuma ya bada fa'ida na kalam sai kuma waye wani ma bayar ka suna jirkitin aiki kawai ka ɗauko aiki ka hada da suna a karan muhammadu ko zahika fatimatu kamat safiyatu duk wani aiki ne kawai a hada da suna shi kenan wani zai ɗauka wani abu ne mai wahala yana tunani yana tsoro kaɗin ce uwa ne shi ke nan ga fara haka haka abu ne wanda fi komi sauƙi to sai kuma ismun wa harfun suna da harafi to sai a kawo kuma ya ba da fa'ida sosai idan mu kalam ismun wa harfun ya ila ne la muhammad haba haba haba madi ba mai kai kar kama ka sa'a baka ba abin da hankali zai kama ba ai haba in kawai kai ji ka modi baro ne ya san na hau sai kai ko wani abin da ba shi ba ka kawo na haba haba a modi baro nan ba sai ke wai muje wani ya kawo mana na faɗa yi magana da ƙarfi kana kan ba ƙadin nazara to ina ya suna a nan nuna min suna eh في الماء في الماء to yanzu fil ma'i din nan ya zama kalamu na yarda ga harafi ga suna amma ya zama magana cikin ruwa a cikin ruwa to a cikin ruwa kai ne e ka kawo kam lalle ga harafi kam ga suna amma ya zama kalamu a wurin masu nahu mufidu hmm? eh hmm? la kuna kere to misali ma kama ma kama bai tashi ba ba suna ba harafi da suna da aiki ake nawa ko ba harafi da abin nan ba to ma kama me bai tashi ba kaga ya fa'idantar kila wani ne ya tambaye ka hal kama zaidu ma kama bai tashi ba kaga ya fahimta magana cikakkiya ko kuma lam yakun duk wanda ka dama za ka faɗa ma kama ko lam yakun to wani ya kawo irinsa yanzu kan tunda na ba ku sata amsa lam ya dukul ya yi na eh suna da harafi oho afuwan afuwan na gane ba mu iso harfin wafilin din ba shi to ismun wa harfun ko kawo mana suna da kuma harafi yanzu da ku ga labi wani ai to mu in mun isa wannan mun yi shi kenan mun yi misali sa shine a ƙarshe ai ko au harfun wa fi'lun ko to shi kenan to ku kawo mana mun yi misalin sa ma qama ma akala ma ta'iba ma walla ma kaza kaza irin su kenan ko kad qama قد أكل لم يأكل لم يذهب to mu dawo na tsakiyar na bayansa ismun wa harfin suna da harfi bismillah bismillah wana time going eh suna fa da harafi aka ce masjid harafi ne sai fi harafi ne suna da harafi aka ce bal amadu to ya ba da fa'ila a a amadu suna da harafi eh to ya ba da fa'ida a cikin gida to ya yi me aiki ne ya ga kawo da tula walar ba haza to ina suna aure hada baitun ismul ishara ka kawo da kuma suna wannan kuma harafi aka ce ma da suna ake nema ko eh a haka za eh wancan na suratun namli ne a haka za arshi haba ma'ala sai na suna a wurin kai din lalle za ka za ka sa yanzu nan muƙaddamar da jihadi a kanka an san nabiyu ba ni ba ai
lallai ai wannan misalin na gabara ta misaltu wani malam a duniya yanzu ai banda manzon Allah wanda ya sai faɗi wannan kana faɗi za mu ma irin yadda aka wa musulama kawai musulama tis kazzab hawala kaunahu sharikan lahu fil amri ma abata mashruki ba a garaje eh to a takaice misali ya zaidu ya zaidu ya ibrahimu ya umaru ya muhammadu ya ali ya yahya shine harafun wa ismu ya allahu a can kuma ɗazu ismun wa ismun zaka yi cewa Allahu rabbuna shi ma ismun wa ismun ne ismai ne ko ismai ne ya Allahu ya Zaid ya Ibrahim ya Muhammad ya Umar ya Yahya ya Uthman haka ne kaga ya harafi ne ko Zaidu suna ne haka suke buga misali so harfin wa fi'lun kan dama mun yi misali sa ko ma kama ma akala ma shari'a ma da sauransu duka ne to mu dawo mu ci gaba wal kalamu da wannan aro ne suka yi suka dan shiga nahau to ga nasu na walkalamu shi ne magana yankasimu ila ya rabu ne zuwa amrun wa na'yun wa khabarun wa istikhbarun wa yankasimu aidan ila tamannin wa arabin wa kasami ku farka lura da wa'in abubuwan da yadda ake karanta suwa duk baka gane yadda ake karanta shi ba to tabbas za ka samu tirjiya ka rika wasani da da pencil malam kar ka zo kai kuskure ka zo ka rasa ya za ka yi ka goge shi ka riga ka ɓata cutar tun farko ni kan pencil na ce muku to yace wa yanqasimu al-kalamu wal kalamu yanqasimu ila shi kalam ya rarrabu zuwa ga amr إلى أمر ونهي وخبر واستكبار أمر أمرني magana ya rabu zuwa ga waɗannan abubuwan da aka ƙirga mai amru umarni kamar ya kenan kamar ce ma kun kaga na yi magana ai ko ban yi magana ba in ce ma kun yanzu ba ka gane me nake nufi ba kun anta tashi kai ko kuma yanzu jama'a a ƙinin salata ka tsaye da sallah ta ji ka tsaye da sallah kuli da'am ci abinci ko ishira bilma sha ruwa kaga duka wannan magana ne kai to magana tana rabuwa zuwa ga umarni to ku kawo na ku kuma in ji eh irje kuma yayi magana ce kawai fa'idantarwa wanda aka gaya zai zai gane me kake nufi sai me kuma eh ursil kuma yawwa eh bal kawai kai kamar ne ne ne bal din nan zai yake baka ne kake ta kiransa da yau din nan kam eh la kawai umarni ba nace ba hani ba kana kawo min la da kai kuma kana kawo min bal izab tabi yayi nan
an kawo min shi na san kai kai nam me nam eh yawa to sai kuma me ishrab na faɗe shi yayi dazu hmm iqra karanta ijlis zauna to da makamantansu dai to zance dai ya ragu zuwa game na akwai amur umarni yanzu in ka ba wani umarni dai to ka yi magana kamar yadda shehu ibrahim radiyallahu anhu yake gaya wa maulan mushrik tahir yace ya tahir izhab faqul izhab faqul فكل فكل ما قلته فأنا قلته يا طاهر جيك فدي كوي أتكين دنيا da abun da ka faɗa ni na faɗa kaga umarni ya bashi ko kuma ya tahir akwai magana a rubuce ke ba magana cikin littattafan shehu ya tahir tahir tariqatana ya kai tahiru je ka tsarkake mana tariqar mu da Allah bai tsarkake ta ba tun yaushe da malam ana yin ɗariƙa ne kawai ta abudan don neman lada kawai amma yanzu zuwan shehu da yau zai kuma yin ɗariƙa don hujja malam hujja da kawai irin masu neman lada lahira kawai ba wai kawai ta abudan dai kawai tsofaffin mu duk suka yi na da kafin bayyana shehu ta abudan kawai imani kawai amma ba wai don an ji ƙaƙwararan hujjan da za su daki kan mutum sai ya ji a maɗigar kansa sai ya nemi fito da kwanyansa waje ba haka shehu ya rika dukan ɗan izala da hujja alhujja damiha albahira hujjoji masu rinjayi masu dukan maɗigan kan dukkan mumkin sanda shehu ya zo ake yin ta da hujja malam kaga kai ma in na zo na ce ma yanzu kamar yadda na faɗa da zuwa iza fa salli je ka kai sallah kaga na ga na yi magana nan to magana tana rabuwa zuwa ga umarni wallahi da kuma hani hani in ce ma la taqud karka yadda ka zauna la tajlis karka yadda ka zauna duk ɗaya ne ko ko ko duk ɗaya ne ko la ta dilis la ta duk ɗaya ne la tazhab kar ka tafi kar da ka tafi la tashrab kar ka yadda ka sha la ta'kul kar ka yadda ka ci misali la ta'kulu riba adha'afan wa dha'afa nassin qur'ani ne ko la taqrabu zina duka hani ne ai to magana yana ya rabu zuwa ga hani in ma dai mutum umarni ya bayar in yana magana ko kuma ya yi hani ne misali la taqrabu salata wa antum sukari ko kar ku kusanci sallah ko alhalin kuna maye hani ne shi ma magana ne to ku kawo na hukuma ai ya kamata tun lokacin da nake misalin ka laluko naka misalin kai ma kar in kama sunan kan ce ba ni ba ni to bismillah eh na an bayar da ne wai ne wai da na faɗa su ne kawai hali
wanda ne kan rake da shi wanda na
to bismillah bi alalugo la ta ta'akhkhar eh kaga inda kai jinkiri kaga hana shi jinkiri hani sai me kuma wani ya kawo Hmm? sai ka ƙari sa shi mana la ta saban nan lazina qutilu fi sabilillahi amwata kar ka yarda ka dauki wanda aka kashe su a wurin yaki cewa sun mutu kaga hali ne an hana ka daukan wanda duk aka kashe a wurin yaki cewa ya mutu yayi sunan laɗin la'an nahiya bismillah kawo aƙalla dai uku gama sai kun kawo uku kam. Hmm? la tangatal na me me yake so ya ce ne da hausa tukunna o kiza a la ta qatul dai arama la ta qatul dai shikenan yayi to eh eh wala ta jassasu kar ku yi kar ku yi bincike yayi ta sunan misali a qur'ani da sunna wala ta bagazu eh kar ku rika gaba da juna kana cewa ya kare a ji ana ka kawo na o na ka ne kare ya je ga sunan wala tamshi fil ardi maraha ko irin su irin su kuma qur'ani ba kai ta ebo su ba sai an cika roka kar ka tafiya bayan kaza kana takama kaga an hana kai hani la ta takabbar kar kai girman kai kaga an hana ka na hani wala ta hasu kar ka yi hasada to mu je gaba wa khabarin da kuma labari zan la magana ko dai ta zama umarni ko ta zama hani ko ta zama labari labari ba yana zama magana misalin ja a zaidu zaidu ya zo kaga ka bada labari ne zaidu ya zo ka zo ka samu mutane ya jama'a ja a zaidu ya ku mutane zai ya zo fa kaga ka ba su labarin zuwan je dai akhbartahu bi maji'i zaidi ko kuma akala zaidi zaidi ya ci abinci ai ka ba da labari ya ci abinci ba ba zaidi ba zaidi ya miki ya tsaya ai ka ba da labari labari ne wannan na umaru umaru ya yi bacci ai shariba umaru umaru ya ya sha bari ai kai sari ne makasa umaru makasa umaru umaru ya zauna ko umaru ya zauna in ka zo ka ce jalasa in ka zo ka ce makasa in ka zo ka ce ƙa'ada amma makasa din yana nufin ba wai mutum yana tsaye ya zauna ba ne a'a zama dogon zama haka mutum ya zauna a wuri misali umaru ya taba zama a wuri kaba ba zaunawa na yanzu kawai mujarrafin kana da ka zauna ba ne ya zauna a gari kaza misali an gani shi ake nufi ko a tsaye yake ma ya zauna ne ake yana nufin ya zauna ne ya yi zaman gari kaza misali to ku kawo labarbaru irin wannan eh na ga ubaru kai labari ya bayar yayi amma ba ba ra'aitu umaru bane halan ra'aitu umara ka fadi al-irabi ra'aitu umara maqulun bihi ra'aitu fi'lu wa fa'ilu har mun gama lirabi wannan a baya in kuntuna wani ma ya kawo na ban ji ba Musa ilamin babu Lafu Lalle wannan haɗin naka bata haɗu ba Musa ilamin kadibo ila da min su yi makwabtaka na ma da kace zaɓar musa ilal baburu ilal baburi musa ya tafi zuwa ga wancan bukkan ko shi kenan la ila min kuma harafi biyu a jone a guri ɗaya aha eh qamat fatimatu fatimatu ta miƙi yayi ta tsaya قال شيخ شيخ يجب جاي جاء موسى جاء موسى اي wannan kan mun faɗi man kamar ja'a zaidu ya dauki to Musa ya zo ra'aytu Umar fi sayyara na ga umaru a cikin mota kwarai da gaske to ni kuma yana ce ra'aitu umar fi ta'abi da kai daɗi ka ka haɗa shi da shi na ga umaru a cikin wahala larabci ya yi ka ba da labari ne kai na ga umaru cikin wahala amma in ga dama ra'aitu umara fil bashashati na ga umaru cikin yana cikin bushasha kaji wancan yake subhanallah wannan kuma yake na'am to labari ne to sai kuma wastikhbari kuma magana tana iya zama istikhbar neman labari ba labari ba ba ba da labari ba neman labari misali hal ja'a zaidi kaga magana ce wannan shin zaidu ya zo kuwa hal kama zaidun hal akala zaidun hal nama zaidun hal yana iya ko kuma a haza kursiyun a haza kamarun a haza bulbulun a haza kamusun a haza baitun da sauransu to sai ku kawo naku istifham ma'anar istighbar istifham ne neman fahimtar wani abu ko neman labarin wani abu shi ma magana ne magana ba ta wuce nan ba ko dai umarni ka bayar ko hani kai ko labari ka bayar ko neman labari kai ko to neman labari shi ne kamar da na gaya muku a baya istighbar kamar istighfar ne neman gafara ko istinsar istikhraj neman a fita ka nemi wani ya fita ya ce istikhraj to ku kawo na hukuma istighbar misali bismillah ya min aina anta yayi هل جاء المعلم جاي wannan kuma ai wannan ka kawo kana niyan ba neman abin nan bane kace idan mu zai zo to ina ina neman labari ana wannan wannan yana da babin sa ana wanda kai da za ja a Musa to ku kawo naku ma ismuka ka gani wannan ma neman labari ko istifham ne yayi magana ce sosai makmuk makmuk ko ka ce kam umru nawa shekarunka kaga shi ma yayi aha eh aina magaji eh ina magaji yayi misali kuma kana iya cewa kam samanuhu ka daga wannan mai kace nawa ne kudin sa kaga magana kai kuma mai fa'idan tarwa wanda kai magana da shi ya gane me kake nufi ma haza ma hada me wannan yayi to wannan duk dai babin magana ne tare rabu zuwa ga wa'innan ko dai umarni ko kuma hali ko labari ko neman labari wayan kasimu aidan har yanzu magana tana rabuwa rarrabuwa har yanzu zuwa ga ila tamannin tamannin Aha. me tamannin tsammani an gani tamannin to to covet to covet shine tamanni ko kuma to wish ka so abu ka yi burin abu tsammani to ya za a yi a magana tsammani ya fito to kawo mana kawo mana to bari in kawo muku nawa daya ko kuma kamar dai da ne amma na fi so da kawo in ji da to an dina ko an dina mi kam da to fudi wajen kyan sai to mi gambi ga sunan kawai ina ta kallon su berkete kawai malam kyan la ilaha illallah eh arju an akuna huwa eh zan yi zai zai karba kamar ne ni ina burin in zama shi kila wani malami ne yana wa'azi ya burge ka ce kai arjuan akuna huwa na burin in zama wallahi yayi kana iya cewa eh na na na Mhm. wa shakku ya akulu ai ban san me kake so ka faɗa wa ma'aran ma wallahi a'a kace shakka yana cin abinci abinda ka faɗa kenan a azunnu annahu akala ina zaton ai cewa ya ci abinci amma wa shakku ya kulu kam shakka yana cin abinci kenan fakat na to kaji shine abinda nake harara muku din da kun gane shi da kun rika ebo su kawai walaitiya kasfitsaini idilaini fawqa kaga walaitiya kasfidiki laiti ka ja'fari walaitiya ratu ko lil amin al mubashir ko walaitiya yawman kuntu shurbata ma'i wa hamila ka'as wa hamila ka'as lil bashir al munawwari duka wannan tamanni ne misali kana iya cewa laita shababu ya udu yauman laita shababu ya udu yauman me na fara me na fara laita shababu ya udu yauman abba anan me na fara da hausa tayi ne an ya kita wannan laita shababu ya udu yawman me kenan wani ya garaje ko garaje mana ya fasara mu ji in bai yi ba gyara mai amma ba ku shabaka ba ai ba ku jarraba ba laita shababu ya udu yawman din mu yake ta tafiya ne irin wannan shi yasa kuka ja mana mata ba mu samu muka yi nisa ba wani yayi kukan kura mana kawai ya fasara laita shababu ya'udu yawman kaifa saurayin ya dawo ta rana sai waye kuma ta ina ma an kira saurayin nan sai waye kuma rannan sai kuma waye kaga wanda suka iya ma bude bakin kenan fassaran ta yi gabar su sun yamma mutum ne ya tsufa tukun sai ke cewa laita shababu ya udu yau man ina ma da ran san ko ana ɗaya dai yarunta ta ta dawo ina da ko rana ɗaya in samu dai yarunta ta ta dawo ko na rana ɗaya bacca ku an warta handani mai warta shine fa laita shababu ya udu yau man kana ji zai yi ne ba zai yi ba tamanni din ya rabu akwai wadda za ka yi tsammanin abin da ba zai yiwu ba yanzu kana ka isa ka ce laita ni akunu nabiyan ina ma in zawo in dawo annabi kana iya faɗi amma ba zai yiwu ba ai saboda la nabiyya ba'di annabi ya ce ba wani annabi bayana ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatam annabiyina ko wa khatiman nabiyina ko to kasunan la'alliya ko laitani li al-yawm al-muqaffa ko ليت الشعري يا ليت ولي... ونني menene walaitiya shi'iri shi'iri da ha menene abin nan halafta yaminan innahu la ibuni eh halafta yaminan mufrad wala ta ta an yi sana ba shi nake nema ألا ليت شعري كيف أهدي عنده فإن له عندي لعهد موثقي ليت شعري ليت دك إنك تجي ليت كو لعل لعليا فدك أي تمني لي a takaice dai akwai wannan a magana mutum zai iya yin buri a magana tamanni kenan sai wa arab wa arabun ardun bi iskanin ra'i don an zo a rubuce haka kawai ba ka ga wasalin ba to za ka iya za ka iya tafiya inda ba can za a je ba da yana da fasarori da yawa wannan in an ce ardun fasararsa daban arabun fasararsa daban irdun fasararsa daban ardun din fassarorinsa daban ne shi kaga in baka san wannan ba fa ba ra ma ka gane ma me ake zuwa faɗa ba to mu ɗauki namun dai daga baya na muku bayanin sauran argun shine abbalabu birriki nema amma cikin tausasawa nema amma a cikin tausasawa kamar yaya kenan kamar ka ce ala tanzilu indana yanzu ba ka sauko wurin mu nan ba ba za ka sauka wurin mu ba misali wani ne ya zo bakunta yana neman inda zai sauka ka zo ka ce ba ka sauka wurin mu ba ai ba daidai yake da cewa sauka wurin mu akwai rikuwa ciki ala tazhabu ma'i yanzu ba za ka tafi tare da ni ba da Allah kaga yi akwai dan tausasawa a ciki nema ne amma kuma da tausasawa ba neman gatsali ba yi min kaza wannan ai ba ba arubu bane sunansa to ku kawo na hukuma ala taqulu ala taqulu alhaq yanzu baraka fa gaskiya ba mala ala ta'kulu mai yanzu ba ka ci tare da ni ba da Allah a haɗo mana a kawo a tattaro a kawo almuhim dai ku gane arbun nan da ake nufi a nan shine a tsalabu bin rifi kawai nema a cikin tausasawa yana faruwa a magana aiki wani da Allah wani da Allah a ramin biro ka mana ba ne ma kai ba amma kai wani ban biro ban biro nan kaga babu da wuya ka samu wai kace wani da Allah da Allah wani kai makamin da biro nan mana to shine arubu na nan ba amma don arubu din ma'anoninsa suna biya wasu shi yana daga ciki أرض فس فس أول فرق yana ɗaukan haka yana ɗaukan kuma shi ardu ɗin da yare ardun yana ɗaukan faret faret daga shi ne ake nufi da yamul ardi ranar taro a lahira kenan kan da za a taro mutane gaba daya yawmul hashr kenan ko
yana iya daukan kuma isti'rab bijirtar da abu ka bijiro da abu ko bijiro da abu reviewing kenan yana iya daukan kuma izhar bayyana abu presentation kenan kuma yana arzun kuma yana daukan proposal sai ina da proposal ga abin da na sa a gaba zan yi shine arzun duk yana dauka sannan in an ce urdu kuma ba urdun da rufa na ainihin shi kuma yana daukan gefe haka gefe jami yana iya daukan kuma wasu tsakiya duka urdu ina gaya muku ma'anonin zare ba don in ba wasalce shi aka yi ba ƙila kai ba za ka gane menene ake so a faɗa ba sannan ake arabu fa arabu aka wasalce ra'i shi kuma me yake nufi arabu hukamu duniya irin kayan kayan jin daɗin duniya ga yana a ƙur'ani tabtahuna araba hayati hayati duniya wa inda lahi maghanimu kathira kadhalika kuntum min qablu fatab bayyanu ko ara arabu arabu hukamu duniya wani dan abun daɗi jin daɗin kayayyakin duniya material na duniya to in an yi kisra fa wa ainihin fa me ake nufi nan kuma irdu ga mutunci ko mutunci shi ne mutanen kano suka karka keta nun irili mutanen sokoto karka keta nun irili wai karka kimin mutunci mana to duk dai kaga in baka gane sannan kuma yawa har yanzu kuma akwai arzu na faɗi shi ma ya zuwa qur'ani sari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin arduha ardu fadi fadin aljanna to a takaice dai akwai kuma yawa a shi arazu ba mun ce akwai arazu mai fatahar ra shine hudamu duniya ko abun da duniya to akwai arabu kuma wanda ba shi ba shi ma kuma arabu ne shi ma mene shi kuma shi kuma kishiyan jauhari kishiyan jauhari in kun tuna aya fa ahmadu fardun jauharu lan yukassama na yi bayanin me jauhar me arabu me arabu me jauharu su suke haduwa su fomin halitta akwai abin nan hayula duk na muku bayanin nan ai in dai ba wai za su jangano da ba wa hayula min habahu kubi ko to kama zai ya kilo bayan duk a ce wadda ka ba wajen to amma yana da muhimmanci dai a gaya muku lugogin saboda duk inda ka haɗu da shi in ka dubi siyakin za ka gane wanne ake nufi in ka dubi siyakin maganar za a gane wanne ake nufi amma in baka in ɗaya kawai ka sani musamman ma ya zo babu wasa ne sai ka rasa me ake nufi ma amma in ka san duk yadda zaka jujjuya su in ka gane fassarar sa kaza in ka gane fassarar sa kaza to haka sai ka fita lafiya shine dai bayanin ne kenan sai magana tana zuwa da nema ba ku bani misali ba fa الطلب في الرفق بالرفق وهنا نتي ألا تنزل عندنا أوكي هنا بار ألا تأكل معي ها كو ألا تمنعه yanzu ba ka hana shi ba misali wani ya zo yana dukan wani kai ne kake da fawa kai magana ya daina sai mutum yana baya so ya baka ya nemi alfurman da irin kai tsaye nan sai cewa alakan na yanzu baraka hana shi ba da Allah wani yanzu baraka hana shi ba sai ce kai bari to daga nan ka ga ya bari kila wani yayi yayi ya bari yaki sai wani ne in yayi magana zai kace ala tamna'u yanzu ba za ka hana shi ba to shine arbu da daurin ra sai na ƙarshe wanda za mu kwana a kai shine ne ha daga arbu sai ne eh nan gaba zan ba wani zai rika karantawa kata ne ko kata mun Allah amma ni kan na kasan mu to naga kasani nawa ya ka wata ce da nawa ya da naka zai zama kasani to kasamun ne to kasamun gyara kai kar ma ka sha wahala naga dama ai jabu ne a da mai na lura kawai kullum kai ne dama kai ka ai muna bari ka baya ma yanzu zuwa guban na tabbata wa kasamun magana tana rabu ta rabu kuma zuwa ga rantsuwa kaga wannan shi ma in an bar shi ba ba wasance shi ba wani zai iya zuwa ya ce kismi ko me kismun eh kashi ko to kuma me kuma har yanzu ai ba shi kadai wani ba kashi kadai ba eh ha me kashi ne rabu ai abu ɗaya kana ismu ne ismu har yanzu yana ɗaukar department ismu dirasat islamiyya department of islamic studies shine ismu dirasat islamiyya kana yi ta ismu lughat al-arabiyya arabic arabic department اسم الهندسة engineering department كو قسم الاقتصا- الاقتصادية economics department قسم الحساب mathematics department قسم الطب medicine department etc etc duka da kifin department so kasan rantsuwa to shi kuma me magana tana tana zuwa a- a a rantsuwa ma hayin ba ku misali misali ka ce wallahi la eh, la af'alanna kaza wallahi sai nayi kaza in ka dawo ba ka sa wallahi ba ma lamun din kawai tana wakilta la usalliyanna zura fil jama'ati wallahi sai zan yi sallan azhar yau a jami'i sha Allah to wannan ba magana bane mutum zai iya rantsuwa a cikin magana ko yayi magana ya rantsuwa kaga magana ne yana daukar rantsuwa dai aka ce wallahi la amshi wallahi sai na tafi kaga magana ce wallahi lan arba zalika wallahi bari yarda da wannan ba kila wani abu aka yi kace wallahi lan arba bi zalika wallahi bari yarda da wannan ba reni ko kuma wani abu misali magana dai tare da buki zuwa ga wannan ma mutum zai iya yin wannan ko magana ce ta yi fa'ida kuma to ku kawo na ku kuma wallahi la utimanna miskin wallahi sai mun ciyar da miskin yau ko la atiman nan miskin eh eh kaji kaji ya dauko aya to ku je ku riga daukowa eh wallahi sai an wai wai ka san me me faɗa ne ku san me faɗa wallahi sai an sa shi a kurkuku wallahi da yuzda nan sai an saka shi a kurkuku yayi ana kotu ne alkali ce wallahi da yuzda nan wallahi sai an saka shi a kotu wannan to sai kuma me wani ya kawo nashi shi ma na a ni fa bana jinka kai nisa da yawa wani wanda ya je faɗa mana
wallahi da ya tsoka yin kasu wallahi da ya tsoka yin wallahi kasu da ya tsoka yin kasu ne to yana wai abin da yake so ya ce wallahi sai ya kai karanka wurin alkali Eh? da ka ce wallahi arfa'uka ila alkali shi kuma ba ya kawo lamun ba shine jumlan ta yi wallahi arfa'uka ko kuma la arfa'annaka dama dama nan ma ko la yarfa annaka ila alqadi da ma haka ka faɗa wallahi in wani ne kake suka bada labari wallahi sai ya kai karan kaurin alƙali zan je in zuga shi sai ya kai karan kaurin alƙali yayi to wani mai kawo nashi mun zo ƙarshe ha eh la yaqulun me ai magana bata kare ba la yaqulun innahu la majnun to amma wannan lamun ba na rantsuwa bane a rama
wallahi da ya tsoka wallahi ra'aitu wallahi na ganshi yayi yayi la uqsimu bi hadha albalad yayi na rantsuwa da wannan gari wallahi na rantsi da wannan gari na makka yayi la nasfa'an bin nasiya ka suna irin su kana iya cewa la azba anna dajaja wallahi sai na yanka wannan kaza sai me kuma eh Aha. sai kunu ne wannan wancan misalin da wani malami yake kawo da wani wai wallahi illam ta'lam illam tata'allam satakunu baba mai gadi ki wallahi in baka yi karatu ba za ka zama baba mai gadi karshen rayuwarka in gaskiya ne to a takaice dai mun gano a karatunmu na yau magana yana hawa juna daga suna da suna suna da aiki suna da harafi harafi da aiki sannan kuma yana rabuwa ne shi zance zuwa ga umarni da hani da labari da neman labari da kuma tsammani da kuma nema cikin tausasawa da kuma rantsuwa amma ba bai kare ba har kasan nan duk bayanin rarrabuwan magana ne za mu zo kai in Allah ya karkala za ka ji abu in an ce magana ne a wurin malamin usulu to ta rabu zuwa ga wayannan a ga yi su wayancan kan da muka zo ba haka suka faffada ba wayancan masu nahuka nasu ya saba da wannan bai kai wannan faɗuɗawa ba da yake wannan yana kamo nasu ya kamo na yan ya kawo nashi shine nashi muka karanta zai aro kuma na yan balaga nashi yana tsakiya kenan za ka ji yadda yadda suke yi duka dai magana sunansa to in baka san irin wayannan ba malam kaga sai a hankali in ka zo gane hukuncin addini zai wahala kai ma in ka san irin waɗannan insha Allah suka rika tuka lamarin addini yadda kake so komi kowace magana in dai magana ce to ka san wacce ce da an yi ta zaka ce a wannan ai a kaidan usuli a wannan ai umumi sunansa a wannan hali sunansa a wannan arbu sunansa wannan kasamu ne wannan tamanni ne wannan kuma me kasam ne ka san yadda duk magana ta rabu haka nan kuma karatun da zamu yi zama na gaba insha Allah za ka iya cewa ai wannan hakika ne maganar nan ai alal haqiqa take wannan alal majaz ya yi rabu shi ma gidan ya ƙididdibi zuwa kaza da kaza da kaza duk zamu yi karanta insha Allah ranar kuma an koma ilmul balaga Allah ne ya taimake mu a sa ido sosai shi yasa ake so a karanta wannan ilimin ba karanta shi ba ba za ka san wannan abubuwan ba da ake ta wannan amma dai yadda kuka ganin nan haka za mu yi ta tafiya ku shirya da tambayoyi kam dan hakan zai fi shiga karatu kai da kanka ma a saka zaƙulo ka ba da misali to sai mu ta tafiya tare ya zama kamar seminar amma in za a yi kawai a yi ta karatu kana shi ba a tambayan ka to ba za ka shirya ba amma in ka san kullum aka zo karatu akwai tambayoyi to za ka zama a hankali koyaushe in ka koma gida ma za ka yi ta practice ko wata rana za a tambaye ni kaza to bari mu kwakulo sai ka haɗa larabcinka kana jiran tambaya ta faɗo kawai sai ka sako kawai ka yanko cikin ajiyanka ka turo a subhanak allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka ta'ala jaddu wa jalla sana wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shi ma dai wannan karatu yau mun ajiye shi na usulul fiqh sai bayan sallah in Allah ya kai mu duk wani duk wani fanni in mun zo na ga muku daga ran da muka fara sati sai ya rage kullum shi ma mun bada hutunsa saboda haka ne shi ma wannan mun bada hutunsa sai in Allah ya kai mu bayan sallah sai dan Allah an dawo shi a daura insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين